وجلة أنهم إلى ربهم وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون أولئك يسارعون في الخيرات وهم لا سابقون ولا نكلف نفسا إلا وسعها ولدينا كتاب ينطق بالحق وهم لا يظلمون بل قلوبهم في غمرة من هذا ولهم أعمال من دون ذلك هم لها عاملون الله أكبر إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ba haka yan uwana ahlus sunna ɗan izala assalamu alaikum muna godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala a farko da ƙarshe Allah ya yi mana komai mu ahlus sunna tunda Allah ya haɗa mu da alqur'ani ya haɗa mu da hadisai ya haɗa mu da sunna menene Allah bai yi mana ba menene Allah bai yi mana ba tunda Allah ya bamu alƙur'ani ya ƙaddara mu ɗin masoyan alƙur'ani ne, mu ɗin mabiya alƙur'ani ne, ya ƙaddara mu ɗin masoya manzan Allah ne, mu ɗin mabiya sunnar manzan Allah ne, me Allah bai yi maka ba, me Allah bai yi maka ba, ɗan uwa ɗan izala, ɗan uwa ahalus sunna, wallahi duk abin da ka rasa idan Allah ya haɗa ka da alƙur'ani, ya haɗa ka da manzan Allah, to ba ka da matsala, ko akwai ta, ko akwai ta, Allah mun gode maka. Allah ya ce, laƙad manna Allah. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين ya ‘yan uwa masu albarka, Allah maɗaukakin sarki ya yi mana gada da Allah mun gode maka tun da ka aiko mana manzanka. Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya azamu akan sunna ya azamu akan karantar wadda za ta haɗa mu da rahamarka Allah mun gode maka. Yana daga cikin fitintinu da bala'o'i na zamani. bayyana kafafen sadarwa da suka cika da wasu makiya sunnar manzan Allah wasu makiya manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam waɗanda suka sanya riga ta ƙauna alƙur'ani a daidai lokaci sun ɗauki makamai na ruguza addinin Allah sun ɗauki matakai wai ƙoƙarinsu su ga karantarwar manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam su ga addini da annabi sallallahu alaihi wa sallama ya karanta hanya da annabi ya shata wai babu ita. Suka ce su mabiya al'ur'ani ne zalla. Jama'a da gaske ne su masoya alkur'ani ne ƙarya suke babu wanda zaya kiman zan Allah sallallahu alaihi wasallam ya kuma ce shi masoyin alkur'ani ne wayannan mutanen kun san babban tashin hankalin su a duniya a ce ƙara rasulullahi sallallahu alaihi wasallam idan kana so ka ga fushinsu idan kana so ka ga haushinsu to ka ce masu ƙara rasulullahi to sannan hankalinsu sai ya tashi amma da ka ce masu ai malaminsu na kaduna ko malaminsu na dutsen ma ya ce to sai ka ga farin ciki a tattare da su wannan wata irin fitina ce wannan wata irin musiba ce a raba ka da manzon Allah a haɗa ka da wani banza wani yana yunkurin raba ka da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yana kokarin haɗa ka da kansa kuma wai kai wani irin tunani ke gare ka da har kake fahimtar wani wanda ya raba ka da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama baka da maki irin sa alarama ko akwai shi baka da makiyin da ya kai ya raba ka da manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama. Ya ɗan uwa masu albarka ko a hankalce, yanzu ba akwai likitanci ba, ba ana koyon likitanci ba, ba ana koyon ilimomin daban-daban ba, ba muna da ilimi na lauya ba, ko na shari'a na koyon alƙalanci da sauran wasu ilimin muka da an rubuta su, amma suna da buƙatuwa a samu ƙwararru, a samu masana su yi bayani, fillafilla me ake nufi da haka. Yanzu da za a ce wani ƙwararre ne ya iya turanci in ya karanta yana fahimta, sai ya zo kawai sai ya ɗauki littafi da aka rubuta a kan koyon likita sai ya karanta ya karanta, ya gaya ake yin mace in ta zo haihuwa ba za ta yiwu ba sai an yi mata aiki sannan ta iya haihuwa kawai sai ya karanta kawai sai a zo da iyalinka sai ya shiga kawai ɗakin tiyata sai sa masa wuka za ka yadda ba saboda ne saboda bai samu horo ba saboda bai samu mai bayani ba daga ƙwararru sai a ce littafin Allah shi baya da buƙatuwar wanda ya yi ƙwararre ya yi bayanin me ake nufi da addinin Allah da littafin Allah sai a ce kawai Allah subhanahu wa ta'ala ya ga al'umma da hankalinsu da tunaninsu su iya fahimtar littafin Allah hakan zai yiwu ai za ka ga ana da buƙatuwar fassara ta wani bayani a ce ana neman masana fi interpretation ɗin wannan kalmar ana neman lauyoyin su fassara menene ake nufi a ilmance idan wannan lauya ya zo sai ya bayani kuma sai a gamsu to sai a ce annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama bai isa ya yi bayanin alkur'ani ba sai kai nan da ke kaduna sai kai can da ke dutsen ma katsina sai kai can makiyin manzon Allah nan ba ɗaya wai manzon Allah bai isa ya bayanin alkur'ani ba sai kai zaka ce kai ma mutane bayanin alkur'ani amma ka hana annabi sallallahu alaihi wasallama yayi suna da shubuhohi da yawa da suke kawowa suna babatu suna haushi wani lokaci suka yi wata magana mara mara ilimi wanda bai tsaya ya kafu ba wanda shaitan yake kokarin wasa da iliminsa da da aqidarsa sai ga yana neman karɓar wannan shubahar tasu ya ɗan uwa masu albarka a munasaba da dama mun ba da amsoshi akan shigohi da wasu hadisai da suke kawowa suna nuna da jama'a suna nuna wa jama'a cewa wannan hadisan ba daga manzon Allah suke ba daga ina suke in ba daga manzon Allah ba wallahi alladhi la ilaha illa huwa kamar yadda muka yi imani alqur'ani littafi ne da Allah ya saukar haka muka yi imani da cewa hadisan nan da suka inganta ta hanyoyin da alkur'ani ya inganta ya iso gare mu wallahi daga manzan Allah suke Allah ya ce wa ma yanfiku wa ma yanfiku anil hawa in huwa illa wahyun yuha allamahu shadidul quwa Allah ya ce wa ma yanfiku anil hawa manzan Allah baya furta san zuciya Shin manzo Allah yana magana ko baya magana? Idan ka ce yana magana ina magana tasa, Allah ya ce in yi magana baya furta son zuciya duk abin da ya fa wahayi ne da aka yi masa. Ko ko manzo Allah baya magana? Idan ka ce manzo Allah baya magana domin san inda za mu ajiye ka. Idan ka ce manzo Allah yana magana to magana Allah ita ce maganar manzon Allah? ai mun san alqur'ani magana Allah ce to ina maganar manzon Allah tunda yana yi Allah ya ce duk abin da kaga ya faɗa faɗa masa akai wahayi ne akai masa shi yasa annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya zamo yayi aure dan mu koya daga wajensa in mun yi aure ya haihu dan mu koya daga wajensa ya ce kasuwa dan mu koya ya ake kasuwa yayi mu'amala ya ake mu'amala, to wannan abin da kaga yana yi ko yana faɗa wahayi ne Allah maɗaukakin sarki ya umarce shi. Kai mai cewa Ƙur'ani zalla maƙiyin manzan Allah ka faɗa mana menene ina nuduk ina maganar da manzan Allah ya wada Allah ya tsarkake da ya ce duk abin da ya faɗa wahayi ne aka yi masa. Hadisi guda ɗaya da zan faɗa in warware shi wahasa mun warware hadisai da dama a can baya. hadisi wanda ya tabbata annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama sahabi manzon Allah yace an ga annabi sallallahu alaihi wa sallama ata subata qaumin fabala qa'ima annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yazo aka ga yayi bawali wani bola wani juji wurin da ake tattara shara ake tattara tarkace sai annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya yi bawali daga tsaye. Wancan mutumin na dutsen ma, wanda ƙiyayyarsa da manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama ta yi ƙarfi sai ya ɗauko wannan hadisin, kamar yadda ɗabi'arsa ce, kamar yadda al'adarsa ce, ya ɗauko abin da kakanninsa suka rubuta masu inkari, masu sukar sunnar manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama sai ya ɗauko guduma sai ya rubuta su, sai amfani da raunin tunani na jama'a ko kuma rashin ainihin bibiyar abin da muhakkikun suka faɗa sai amfani da wannan damar sai ruguza hadisan manzan Allah. Abin da yake cewa wani hadisi cin mutunci ne ga manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wai a ce annabi yayi bawali daga tsaye. Wai a ce annabi sallallahu alaihi wa sallama yayi bawali daga tsaye sai ce yaya za a yi a ce kamar manzon Allah a ce ya yi bawali a tsaye sai ya ɗauko ya ce ai da kaji an ce sai mai fitsarin tsaye yaya waye ake cewa sai mai fitsarin tsaye arni zai ce ya za a ce wai annabi ne ya yi bawali daga tsaye sai muka ce idan hadisi ya inganta idan hadisi ya tabbata idan baka fahimce shi ba nemi masana su maka bayani amma babu wani hadisi da zai ci mutuncin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya ɗan uwa masu albarka gaɓoɓi ne za mu bayani akan wannan hadisi gaba ta farko musamman cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama annabi ne da aka aiko zai karantar da al'ummar da aka aiko shi a cikin su kamar yadda zai karantar da al'ummar da za ta zo a ƙarshen duniya domin shi annabi sallallahu alaihi wa sallama annabi ne na duniya da ɗaya don haka Allah madaukakin sarki yakan tsara yakan kaddara wasu abubuwa na karantarwar manzan Allah ga al'ummar da ya rayu ciki da wadda kuma za ta zo nan gaba ta yadda za a warware dukkan wani abu wanda za lokaci zai iya kawo canji ko wani ci gaba ko wani yanayi. Muna buƙatar dalili. Yanzu, ai kowa ya san cewa akwai irin toilet da ake public toilet irin na makarantu ko na ma'aikatu ko na wani wurin da za ka iya daga kwalli kai ne ba za ka iya kunnawa a ciki ba za ka iya kamuwa da ne da cuta haka ne ko ba haka ba to ya halatta ka yi bawalin daga tsaye to in ka ce ya halatta ina dalili to wancan dalilin da ya sa annabi sallallahu alaihi wa sallama ya yi bawali daga tsaye sai zama dalili ne da yake halatta kai din in ka samu kanka a cikin wani yanayin da dole bawalin daga tsaye zai iya yiwuwa to sai ka yi a nan ina dalili ga dalili ne cikin hadisi ya kawo masu albarka abinda malamai suke tattaunawa akan wannan hadisi annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yana tafiya sai ya zo wurin da bawai wurin da wato juju ne juci ne bola ce shara ce idan ya ce ya tsugunna kamar yanda ɗabi'ar ta kenan tun da aka hadisin nan shi kaɗai da aka rawaito annabi ya yi bawali da gaske duk hadisan da aka rawaito annabi yana tsugunnawa ne yana bawali amma wannan hadisin sai aka ce ga annabi an ga yana bawali da gaske idan ya ce tsugunna to zai kasance ko ne tufafinsa ya rufe al'aura amma su taɓa najasa ko kuma ya yi ƙurin take tufafinsa al'aurarsa ta bayyana a haka sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ƙoƙarin nunawa al'umma in ka samu kanka cikin irin wannan yanayin to akwai mafita ka iya gabatar da biyan bukata ka ba tare da ka najasar da tufafinka ba kuma ba tare da al'aurarka ta bayyana ba wani kauli aka ce larura ce ta samu manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wanda baya iya tsugunnawa kafarsa ta samu matsala ya samu rauni a kafa ba zai iya tsugunnawa ba kamar yadda ita ce dabi'arsa kamar yadda haka ya saba a tsawon shekaru a tsawon rayuwarsa gaba daya to wannan tsugunnin da ba zai iya yi ba sakamakon wannan larura ta rauni da ya samu to sai zan yayi bawalin daga tsaye domin kai in ka samu matsala a kafanka ko ka samu wani rauni wanda ba za ka iya tsugunawa ba kamar yadda shari'a ta karanta to ga mafita ga dalili idan ba a samu irin wannan dalilin ba to sai mu ce ina dalili a shari'a domin mu ahlus sunna mutane ne da suke bin dalili muna bin ina dalili menene hujja me yasa ake kaza ya uwa masu albarka kamar yadda addinin Allah ya gini ne akan kul hal inda kun min ilmin kul hal inda kun min ilmin fatukhrijuhu lana kul hatu burhanakum in kuntum sadiqin
ya uwa masu albarka muna fahimta da kyau ko to wannan sai ya jaza tun da annabi sallallahu alaihi wasallama zai karantar da jama'a ne idan larura ta samu ya za a yi mu'amalanci wannan larurar sai yayi wannan amma saboda kiyayya da manzon Allah sai a ɗauki wannan hadisin sai a ce wai a cikin Muslim ko cikin Bukhari an sifanta da manzan Allah da cewa yana bawali daga tsaye ƙarya suke wannan kamar yadda na faɗa tun riwayar duk da ta zo sau ɗaya aka samu annabi sallallahu alaihi wasallama yayi wannan kuma shi ma dalili ne larura ce ta bujiro masa ba wannan ce ɗabi'ar sa ba shi yasa na na Aisha Allah ya ƙara yarda da ita da wani ya ce mata annabi sallallahu alaihi wasallama yayi bawali daga ɗaya ta ce ƙarya ne saboda bata san abin da ya faru ba sai da aka mata bayani sai ta fahimci eh saboda ai ta san dabi'a ta manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yana yin bawali ne a tsugunne baya yi a tsaye kamar yadda dukkan ruwayoyi suke nunawa ya ƴan uwa masu albarka ku fahimta dukkan abin da wa'annan makiya Allah makiya manzan Allah suke kawowa na hujjoji ko na wani hadisi su masu fassara karkatacciya to san zuciya ne tsantsan san zuciya yana daga cikin hadisan da suke kawowa a gurguje ya uwa masu albarka hadisin na na Aisha Allah ya ƙara yarda da ita na na Aisha radiyallahu anha tace idan tana al'ada in tana cikin jini na al'ada jini wanda ɗabi'a ce ta ƴaƴa mata to annabi sallallahu alaihi wasallam yakan umarce ta sai ta daura zani sa'annan ya rungume ta ya kasance tare da ita ya haɗa jiki da ita ya amurni fa attaziru fa yubashiruni wa ana ha'idun wannan makiyi na manzon Allah da ya kawo wannan hadisin sai ya ce to kun ga wannan hadisin ya ƙaryata aya ta alƙur'ani aya